الرحيم babi na hudu a cikin yin tsarki yin tsarki idan mutum ya yi bawali ko ya gashi ya ake tsarkin menene hukuncin tsarkin akwai fasalai biyu a cikin wannan akwai fasalai guda biyu a cikin wannan fasali na farko a cikin ladubban tsugunawa ko shiga ban ɗaki laduban da ake bukata kula da su yayin shiga ban ɗaki an gaba daga da cin shubata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tafi don tsugunu yakan je nesa inda mutane ba za su bi shi ba masu sunan wato su suka rawaito wannan hadisin a abu dawud nisa'i da tirmidhi abu dawud ya fidda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana nufin wato ya tsugunu idan yana nufin ya je matsuguni yakan tafi har sai ya zama ba wanda yake iya ganin su wato sai ya kuya daga mutane. Wai da barka Allah ne da afarin. Ya ce, Manzala sallallahu alaihi wa sallama ya kuturta ni wata rana, ma'ana ya dora ni a bayan dabbar da yake kanta. Bayansa. Sai min wata magana. da ba zan zantar da wani a cikin mutane ba da wannan maganar maganar nan wato ba zan faɗa wa kowa ba sai yasa wannan hadisi wata hujja ce babba ga ma'abuta da riga cewa ba wai dukkan abin da aka shar'anta ba ne aka ce a faɗa ga kowa a cikin abin da aka shar'anta abin da aka ji daga mazala sallallahu alaihi wasallam akwai magana ta kowa dole a isa da kowa ballik ma uzula ilayka min rabbika akwai magana da take ta hassawa dole a isa ita ga hassawa kawai in baban na ake so ai ba akwai magana da yake kuma ta iyaka ma wanda aka faɗa wani ƙaramin shi abdullahi da afarin dan amin manzan Allah masoyin manzan Allah wanda mahaifinsa ana cewa wata ruwayar ma ya fi kowa kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Abi Talib wan sayyidina Ali gashi ya ce manzan Allah ya faɗa masa wata magana maganan nan ba zai faɗa wa kowa ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada ta shari'i ne ko ba ta shari'i ba hada shari'i ne ya ce amma ya ce ba zai fada wa kowa ba ma'ana bai da izini ya fada wa wani shi yasa kenan a ce magana ko abin da yake addini a cikin sa akwai wanda yake na gaba ɗaya na kowa da kowa dole a isar da shi ga kowa da kowa akwai wanda yake kuma na hassawa akwai wanda yake da shi kansa mutum iyaka shi kansa in aka ce ya fada wani sai ya zamo an yi ɓanna to gashi kuma hadisin yadda za mu je hadisi ne ingantacce yana da matsayi na uku a inganci a wajen malaman hadisi yana malaman hadisi suke magana ingancin hadisi shi wannan hadisin yana da matsayi na uku ne wa kana abba masatara mafi tsoron abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sutura da shi yayin da biyan bukatarsa shine ya sa wani abu makari ya sa abu wanda yake makari ko kuma wato bango na wato gonar dabino na gonar dabino muslim ne ya ruwaito hadisin an kama daga anas ibn malik yace Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya shiga makewayi yakan cire zobansa sai ya cire zobansa idan zai shiga abu da ne da sai mu zai suka rawaito hadisin sai mu ya ce hadisi ne kyakkyawa wasu malaman suka ce a'a wannan hadisin da magana a kansa hadisi ne wanda yake ya samu wani nau'i na irdirari yanda iraki yake faɗa alfiyarsa kun fa ma za bal hadisu nazihi hatamahu inda da halawa rad'ihi da misalin hadisin da yake wato ya kunshi wani nau'i na illa to wato abin da yasa aka ce annabi yana cirewa Muhammadu Rasulullah dan zoban na manzo Allah an rubuta Muhammadu Rasulullah a kai wa kana zara salal muluka ya san idan ya aika da wasiƙu ga sarakai sai ya buga a wato ya tambari da wannan zoban akan wannan wasiƙa wannan hadisi yana nuna mana cewa ba daidai bane da hulul halaye a shiga makewayi a shiga ban daki da wani abu da ke dauke da sunan Allah alquran musamman qur'ani kana ma kenan ko wani abu daga qur'ani raya sai ko idan na jin tsoron zai tozarta to wannan da abai shi ya tozarta ko ya shiga wani hali gwamma a san rukon da za a yi masa a shiga ban ɗakin da shi gwamma a san rukon da za a yi masa a shiga ban ɗakin da shi to an karɓi da gare shi yake manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga makewayi zai shiga ban ɗaki yakan ce ya ya ubangiji ni ina neman tsari da kai daga mazajen aljanu da matayensu wato almuradu zukuru shayaɗi wa ina suhu ana nufin mazan shaidanu da matansu haka mafi yawan malamai suka tafi a kai wasu malaman kuma suka tafi a kan cewa a abin da ake nufi da hubusu shine najasa wadda take zahira kamar bawali ko taroso abin da ya shafi irin wannan a ce ya taba mutum wannan ya haɗu da najasa kenan wadda take zahiri haba'is kuwa ita ce najasa ta zuci ko laifin zuci ya zama bawa zuciyarsa tana ɗauke da wata dauka bai kokarin ya wanke ta ba inda wannan zaman daukar a zuciyarsa za ta hana hasken imani ya ringa shiga zuciyar yadda ake so ya zama kenan yana ɗauke da haba'isu to kowanne dai a ciki abin nufi ne ana neman mutum ya tsarafi ya nemi tsari daga mazan aljanu da matayensu kowanne shari ne hakan ana neman mutum ya nemi tsari daga najasa hisiya da kuma najasa ma'anawiya kowanne a cikin abin neman tsari ne daga gare shi wani hadisi mutum bai ne suka rawaito shi an karbo daga sayyidina ali cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce abin da ke kare tsakanin idanun aljanu da al'aurar bani adam shine idan ɗayansu shigo mutane zai shiga makewayi in ɗayansu zai shiga ban ɗaki ya ce bismillahi wato ya shiga yana mai neman tsari yana mai ambatan sunan Allah to wannan sai zama kariya ce gare ladabi da yake yana cikin laduban da yanzu akan sakaci da su wanda wannan ke kawowa ake gamuwa da abubuwa marasa kyaukewa yanzu da sai a ji mutum ya fada wani hali ko a je musamman mata haka da makamantansu sun fada wani hali na nau'in bugun aljanu to duk me ke kawowa shiga ban ɗaki ba tare da an tsaya an nemi tsari ba ko yawaita tsiraita yawaita tsiraita ko dauka ko a shara duk wanda yake an ce matattara ce ta shaidanu matattara ce ta shaidanu to tun ji da imam ahmad sun rawaito wannan hadisin da imam ahmad ya ce hadisi ne kyakkyawa wato wal afralu abin da yasa an ya kula shine shiga makewayi wanda zai shiga ban daki yace bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabath muna neman zuwa bismillah fana ina shiga ina mai neman taimako da sunan Allah ya ubangiji ina neman ka kiyaye ni daga mazaje aljanu da matayensu to an kawar daga Abdullahi ibn Umara yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin bukata biyan bukata baya daga tufafinsa baya yayi al'aura sai ya kusaci kasa hatta ya danuwa akwai waudin da ya fata a kanwa hatta ya danuwa min al'ari har sai ya fusata da kasa abu dawud ne ya rawaito hadisin da shi da turmuzi an tabar da hadisin idul hudiri ya tabu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam yace ba daidai ne ba mutum biyu su tafi suna neman gurin da za su tsuna su biya bukatar su za su sun bude al'aurar su suna hira ubangiji yankutu ala zalika yana yin azaba bisa aikata irin wannan lokacin da ake halin tsugunu ba hali ne na hira ba ba hali ne na a kusa shi juna ba hali ne na in ta kama sai dai a yi nesa yadda ɗaya ba zai hangi ɗaya ba da zama ɗaya ba zai hangi ɗaya ba to abu da ne ya rawaito wannan hadisu an kama daga zan umara yace wani mutum ya zo ya wuce wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama alhali yana bawale manzo Allah yana bawale sai mutumin nan da ya wuce ya sallama ga manzo manzo Allah bai masa raddin sallamar ba wa fi ruwayatin a wata ruwayar hatta ta wasa sai da ya alwala kai wannan hukunci kenan wannan hadisi shaida ne wanda zai ce ba daidai in za a mace Allah in za a mace sunan Allah a ringa alwala kamar yadda masu ɗarika sukan sa sarki na hadasu da habasu sharaɗi a cikin ambatan wurdansu wannan hadisi hujja ne akan haka to sun ma ta zara ilaihi sannan shi yasa za a gane fato rabbani ya kawo shi haka nan ne wato buyatul mustafid ya kawo shi sannan manzo Allah ya hanzari zuwa shi wannan mutum da yace da shi ba na son in gana ambaci Allah ne al'illa ala dole sai ina da tsarki sai in ina da tsarki wannan bin tsari da ya fi cika ne daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama idan ba da haka ba lokacin da hajji ai ma da mun magana gaba daya ba ta halatta lokacin da ake halin biyan bukata sai idan larura ce ta kama kamar misalan a ya gargaɗi makawo da yake dab da fadawa halaka ga makawa ya kawo bai sani ba zai fada rijiya sai kuma yana halin tsuguno ya ce bawan Allah rijiya ce gabansa to wannan wajibi ne ma a sannan ko amsa wanda ya kiransa alhali shi kaɗai ne a wajen to a sannan amsa wata zama wajiba ko da yana halin tsuguno lalle ne ya amsa an kama daga abi ayyub al-ansari ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayanku ya zo ga iɗi ya je ga iɗi ba daidai ne ya fuskanci alkibla ba ba daidai ne ya juya mata bayansa ba abinda za ku yi ku dubi gabas ko ku dubi yamma malamai suka ce wannan hadisin ya kunshi abu biyu ya kunshi magana ta farko wadda yake ta ɗau umumi ta ɗau idilaki a duk inda musulmi yake an hane shi daga a ce ya fuskanci alkibla yayin ƙara'ul hada ko ya ce zai juya mata baya yayin ƙara'ul hada maganar ko cewa a dubi gabas ko a dubi yamma to wannan magana ce da yake ta keɓanta da wasu ba amma ba ce saboda wasu sun dubi gabas din a shi ne sun dubi alkibla ko sun dubi yamma to shi ne sun dubi alkibla shi kenan hukuncin a hakkin su ba haka bane an kama daga Abdullahi Umara ya ce, Na hau a kan ɗakin haffata don sashen bukatuna. Sai daga Raza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana biyan bukatarsa yana mai juya wa alkibla baya yana mai fuskantar sham. A wata ruwaya yana zaune a kan tubala biyu. ashe kenan wannan hadisin yasa wasu malaman dewa kamar malikawa da shafi'awa daga ce wancan hadisin na farko mahasusi ne kenan da cewa inda aka ce ka a fuskanci alkibla ko a juya masa baya shine inda za a yi kara hajan a wajiyar gari amma idan a cikin gari ne a cikin gida ne za a yi kara haja to wannan ba laifi idan an fuskanci alkibla ko an juya masa baya yadda wannan hadisin na Abdullahi Umar yake nunawa kenan ko da yake shi wanda ya rawaito hadisin na farko Abu Ayyub al-Ansari shi a tasa fahimtar hukunci ne da ya shafi ko ina shi yasa ma a wata ruwayar ingantacciya daga gare shi yake cewa fakadim na shama muka je sham wajen na marahila karbun ya na wal ka'abati muka samu wasu ban dakuna ayyusu wanda in zaka tsuna sai ya zama ka fuskanci alkibla fanan harifa anha wa nastaghfirullah sai sa irin wannan tunda ta kama zani tsuguno a ciki to sai mu tsuguna amma mu dan karkace ka dan ko kaka ko kaka tunda ba za ta yi a ce ka tsuguna irin su ka ka kauce daga alƙibla gaba ɗaya ba an yi su ne yadda tsarin su in ka shiga dole alƙibla za ka fuskanta ko ka juya wa baya to sai mu dan karkace ko kaka kuma mu ringa istighfari akai dan sha ko ayyubal ansari ya fahimci cewa hukuncin magani ne akan haka wasu malaman suke cewa ko da a cikin gari ba daidai ba ne wajen karawu lahaja a ce za a fuskanci alkibla ko a juya mata ba amma dai wajen malikawa da shafiyawa suka ce ai wannan hadisi na Abdullahi umara ya yi tasirin wancan na farko ya ya nuna in a cikin gari ne ba laifi a fuskanci alkibla ko a juya mata baya wancan yana magana ne a kan waje inda yake ba cikin gari ba malikawa suka ce wani sitirin kaulani ta ta niluhuma wal mutaru minhuma almanu yadda ne mota sare kawo ko idan ya zamo a waje ne ba a cikin gari ba zai kara ulhaja amma ya zamo akwai kariya to a sannan bai halatta ba ya dubi alkibla ko ya juya mata baya ko ko a'a tunda akwai kariya ba laifi don ya fuskanci alƙula ko ya juya mata baya shi ne aka ce an sami zantuttuka biyu wanda mudawwana yadda ta zo kowanne daga cikin zantutukan guda biyu ta iya ɗauka za a iya fahimta kowanne daga cikin guda biyun a cikinta amma dai zancen na mala Allah ne ya zaɓa a ciki shine almanu wal mutaru minhuma almanu to an karbi daga wanzu ya fato ya ce Manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo su ba da ta kaumi wurin shara ko juji na wasu mutane ya yi bauri a tsaye sannan ya ce a kawo ruwa ya zo masa da ruwan in zo zai fato ya yi alwala ya yi alwala a ce yin bauri a tsaye akwai inda yake halatta kenan akwai shi yasa kamar wajen malikawa suka ce shi wajen da za a yi bawali a iya kasa shi gida hudu bawali wajen yinsa a iya kasa shi gida hudu ta yi wajen ya zamo wato jigawa ce wadda take kuma tsarkakakkiya ta yi kuma ya zamo jigawa ce amma wadda take najasa ta yi ya zamo ɗan dauri ne fako ne wanda yake zazzarka ta yi kuma ya zama fako ne wanda yake najasa shi yasa ya zama gurin kuɗi ne kenan to kowanne suka ce da hukuncinsa yanda wani malamin su yake faɗa da dahiri sul bijilisi wa kun bi rahawin najisi wanda jisa sul bacce ne wajalis wa kun in ka ake ce da dahiri sul bijilisi in za ka gara lahaja a guri wanda yake zazzarka ga su kuma ɗan dauri ne fako ne to wannan dole kai a zaune tun da dai wajen tsantsarka ne ba a ko ba a tsoron in ka tsuguna tufafin ka zai dauna jasa kuma idan kai a tsaye tun da wajen tsan dauri ne fako ne ta yiwu bawalin naka iya fantsaman ma shi yasa ya zamo ya baka da najasa shi yasa aka ce a nan dole ka zauna wa kungiyar hawin najisi ya zama wajen ko shigawa ne gashi kuma najasa to wannan abin da yake wajibi ka yi a tsaye domin ka tsuguna kai a tsugune sai ta yi tufafin kai daura jasa tun da dai wajen da na jasa in kai a tsaye ko ba a jin tsoron zai fantsaman ma tun da wajen jigawa ce wanda jisa sulbacce ne waje wanda yake dan da wato ne jasa ne ga shi dan dauri hako ne to kai nesa da shi kai kara alhaja a wajen dan kai a zaune ta yi kaɗe bin najasa in kai a tsaye zai fantsaman ba shi yasa sai ka kauce masa abin yi a irin nan sai ka kauce masa wajilisu kuma in ta ake ce idan ya zama aka cin wannan ne kuwa to kana da dama ka yi a zaune kana da dama ka yi a tsaye shi ne wanne wanne jisar sulba wanda yake tsantsarka kuma ya zamo jigawa ne to wannan ka iya yi a zaune a tsugune ka iya yi a tsaye duk ɗaya ne to an kafa daga abi ka tada ya taba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya bawari to ya ce zai riƙi zakarinsa da hannunsa na dama sai ce zai tsarki da hannunsa na dama da kada wato a falisun jawo da nini shi yasa a yi amfani da hannun dama wajen tsarki na karuhu karahiya ne da an ha ruba ma ba shartin najasa domin ta yi ta haɗu da najasa illa ne uzurin sai fa in ya zam akwai wani hanzari kamar da yusura kamar ya zamo kafa hannun nasa na hagun ba lafiya fala ba asa to a sannan ba laifi idan an yi tsarkin da hannun dama bar ma sai zamo dole inda ba a ce ya bar tsarkin ba ba a ce kuma a ya wakilta wani ba to sawa'il wala ta tafsil ina'i haka nan in yana shan wani abu to ba daidai ba ne ya numfashi a cikin kwaryar abin sha a in zai numfashi to ya cire wannan abin tukuna rawa hadhihi al-hamsata al-usul al-hamsatu asalan nan guda biyar buhari muslim nasa'i abu dawud tirmidhi sun ruwaito wa'annan asalan guda biyar wannan hadisan guda biyar din daga wato shi na abdullahi bin umara na abdullahi bin umara kala marar rajulun da wannan abu ayyub al-ansari da wani dai na abdullahi bin umara da na huzai fato da shi wannan na abu katada duk masu littattafan nan sun ruwaito su to an karba daga abi huraira ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ku kiyayi abubuwa guda biyu da suke jawo a la'anci mutum akwai abubuwa guda biyu da in mutum ne sai a ta tsine masa suka ce menene abin da ke jawo mutum la'anta ya rasulallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake tsuguno a hanyar mutane ko inuwar mutane yana tsuguno hanyar da mutane suke bi su wuce domin fa'in nasa mutane zara au gari dan fi dariƙin in sun ga taro su kashi akan hanya aw fi mari ijtima'ihim ko wurin da suke haduwa qalu sai a ji suna cewa la'ana Allahu man fa'ala haza Allah ya tsine wa wanda ya wannan yasa abinda duk mutum zai yi ya jawo masa tsine masa ya kiyaye shi to abu abu dawud da muslim sun ruwaito hadisin an karbo daga ma'azim bin jabal ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku kiyaye guraren la'anta guda uku wurin da in mutum ya yi tsuguno a ciki za a la'ance shi shi ne a yi tsuguno a wurin da ake zuwa ɗebo ruwa wurin da mutane suke zuwa ɗebo ruwa da kuma a tsakiyar hanya da kuma inuwa inda mutane ke hutawa ko tare a ce su zo da su huta abu dawo ya ruwaito wannan hadisin an karɓi daga ɗan sarjisa ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani an yi ba da filjuhuri daga kowane a rani mutum ya ga tsada a ko rani ya ce zai bawali a cikinta alali ba shi ne ya ramin nan ba to manzala ya yi hani daga haka sai wanda suka ji kata da yana faɗa suka ce da shi me yasa aka ce ba a son a yi bawali a rani sai ya ce ana cewa mazauni ce ta aljanu wurin zama ne na aljanu musamman malamai suka ce idan aljanu sun je ta je a sama aka jefo su da taurari sukan waɗo ƙasa su kakkare wasu a cikin su sai su kakkare wasu kuma su mutuma to su wanda suka kakkare din nan tunda ba iya tashi za su yi ba sai su ja jiki duk inda suka ga wata tsaga kusa da su sai su shiga su buya to wanda shi ya zo ya musu bawali a ka sai su cuce shi wasu malaman suke cewa haka shi ne sababin mutuwar ɗaya daga cikin manyan sahabbai shi ne sa'adun da ubadata ya yi bawali ne a cikin tsaga sai aka waye gari ya mutu sai aka je ana waka na hannu katar na sayyidal hazaraje sa'adabar na ubada ramainahu bi sahamaini falan nuhudi fuada mu ne muka kashe shugaban banu hazrat shi ne sa'ad ibn ubadah mun harbe shi da kibiya biyu muka yi masa tashi a zuciyarsa kuwa ashe kenan a kiyaye haka nan kuma aka ce to ko ma ba aljanni ai ba a iya rasa kwaro a ciki ce ba ta yi ramin nan na maciji ne ta yi rami ne na kan sheka ko wani mafaɗacin maciji kana sakan masa bawali a kaya fito cutar ta zai shi yasa me zai kai ka ka jawo abin da zai iya halaka ka to nasa'i da abu dawud sun ruwaito wannan hadisin a ya fice hadisi shi abu dawuda da zala sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku yana nufin ya ba waje ya nemi waje ga bawalin nasa ya samu waje kyakkyawa wanda ya dace a yi bawali an umai mata an karɓo daga umai mato yan rukai kata ta ce قال النبي صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم yana da wani akushi da aka yi shi da itace wato ita itacen da biyu da yake ajiye shi karkashin gadansa yakan yi bawali a cikinsa da daddare Abu Dawud da Nasa'i ne suka ruwaito hadisin. An samu daga Aisha ta ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fito daga ban ɗaki yakan ce gufuranaka ya Ubangiji ina neman gafararka ina neman ka gafarta mu. A malamai suka ce neman gafarar saboda ban ɗaki ba waje ne na ambatan Allah ba. Bawa musulmi ya kamata duk sanda ya samu kansa gurin da yake ba na ambatan Allah ba ya koma ya nemi gafarar Allah domin kamar an yi bawa ne don ya zamo shi mai ambatan Allah ne a koyaushe shi ya sa an sami takaitawa daga gare shi a wajen ambatan Allah kamar ya yi laifi na hankali hange suke cewa lokacin da ya wuce gabawa baya ambatan Allah ai ba karamar azaba ba ce ba karamin azaba ba ce a ce wakati ya wuce gabawa alhali ba a fatan Allah haka nan kamar su amma za Allah kaga su gari suke lokacin duk da ya wuce gare su alhali zuciyarsu tana hangen wani abu daban ba manzon Allah ba ai sun gamu da wata babbar azaba ce inda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake faɗa wa innal tifatal qalbi wakatan li ghairihi azabun shadidun lasu arahu yahdisu wa innal tifatal qalbi wakatan li ghairihi ace zuciyata ta warwaya ga wani sa azabin shadidu ta warwaya ga wani manzan Allah azaba ce mai tsanani don su aura wuya da su ba zan taɓa yadda ya faru gare ni ba ba zan taɓa yadda ya faru gare ni ba ni kuma yake faɗa idza kunta fi waqtin anil haqqi gafilan fa anta bihi bil kufri lakin bi hujjati a duk waqtin hada ka kare kana daga Allah ba ka madan sa ka shiga wani nau'i ne na kafirci illa iya ka ya cewa wannan nau'i na kafircin a goye yake ba a fili yake ba amma dai ka shiga wani nau'i ne na kafirci sai ya sa rayuwa ta hakika ambatan Allah rayuwa ta hakika shine rayuwar zukata sai ta su ko zukata ba sa rayuwa sai da ambatan Allah to mabuta sunan sun ruwaito wannan hadisin asali na biyu a cikin wato neman yin tsarki a cikin yin tsarki an kaba daga anas bin malik yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fita don biyan bukatarsa sai in zo ni da wani yaro muna ɗauke da salka karama ta ruwa yana nufin manzo Allah sai ya sarki da wannan ruwan wannan hadisi mutum biyar ne suka rawaito shi lafazin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga kan shiga ban daki da ni da wani yaro wanda yake kamar sa'a na sai mu dauko wata karamar salka ta ruwa da sanda manzo Allah sai ya sarki da ruwan ya sarki da wannan ruwan dan karɓo daga abi huraira yake na ba annabi sallallahu alaihi wa sallama manzala ya fita dan biyan bukatarsa ya kasance manzala in yana tafiya ba a cewa zai waiwai ba waiwai a tafiyarsa na je kusa da shi sai yake ya ka samo min hoge astan shirbiha zan tsarki da ita zan hoge da ita ko abin da ya kama da haka magana da ya faɗa ta yi kama da haka Karka ce za ka kawo min kashi ko sauro so kashin dabbobi. Sai na kawo masa mahogwaye a gefen tufafi na, an ɗebo hoge a gefen tufafi na na kawo masa. Na ajiye ta daura da shi, ya juya na bashi waje. Yayin da ya gama biyan bukatarsa sai ya ɗau hogen nan ya amfani da shi. Buhari ya ruwaito hadisin. An kawar Salman al-Farisi? An tambaye falda Salman. Kukan mun san cewa annabi ku sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ku ko ne? Ba abin da annabi bai sanar da ku ba. Har yanda za a yi tsugunu. Ya koya muku ya ake shiga ban daki ya ake a ban daki ya ake fitowa daga ban daki. Ma'a Salman al-Faris ya ce kwarai haka haka ne ba abin da manzo Allah bai koya mana ba. Hakika ya nemo mu fuskanci alƙibla don su guno ko bawali. Au an nasa je bi lamini ko mai tsarki da da hannunmu na dama. Ko mai tsarki da kasa da hoge uku. Ko mu ce za mu tsarki mu hoge da kashin dabba. ko kashin yana hadisi mutum da yana karwaito shi amma ban da buhari Jamus ya fita hadisi kafa ce za su tsarki da kashin dabba ko da gashi domin shi ne guzurin yan uwanku daga aljanu shi kashin nan kashin dabbobinku shi ne aljanu ke amfani da shi kashin dabbobin ku kuma shi ne dabbobin su ke amfani da shi shi ne dabbobin su da su ke amfani da shi to an karɓo daga abuwa huraira shi ne ya ce wasan mahun iwana maza na kiran su yan uwa domin su mummunai ne mukallafai ne yadda mu ma muke mukallafai wani tabaraka wata ala ya faɗa an ƙa'ilihim daga mai fada a cikin aljanu ya tsoma na ajibu da yalla ya ku jama'ar mu ku amsa mai kira na Allah ku ba da gaskiya da shi ya gafarta muku daga laifukan ku ya tsirar da ku daga azaba mai radadarwa sababin wannan abin abu dawo da ya waito ya ce wabdun min wasu ayari daga aljanu sun zo sun zo da annabi sallallahu alaihi sallama suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam muna so ka hana al'ummarka daga ce za su yi hoge da kashe ko kashin dabbobi ko kuma busasshen kashi kashi wanda aka kona shi ne kawai wanda asalinsa kashi ne aka kona ko itace ne aka kona ya koma kawai ko abin da ya kama da su hakika ubangiji azza wa jalla ya sanya mana arziki a cikin wannan abubuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani daga wannan Sarani ya fi dadi sai da shi da Abu Nu'aymin. Jinnu nasibina, aljanungu da ake kira nasibina, sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhali a sannan mu muna maka nasibi sunan waje ne a tsibirin larabawa suna yin husuma akan wasu abubuwa da suka fi tsakanin su suka dan bayanar sallallahu alaihi wasallam azza da guzuri yi musu guzuri da kashin dabbobi da kashi na rautin shi yasa tun da annabi ya ce su amfani da kashin dabbobin nan sai zama duk inda suka je wajen da yake akwai kashin dabbobi albarkacin izinin nan na manzon Allah sai su ga kashin dabbobin ya koma da biyu da kuma sai suka samu suka tarar daga kashe sai same shi nama ya rufe shi soka ta rufe shi tun da yake har lamarin ya zama haka shi yasa manzon Allah ya hani an tana jusima daga adai da su najasa ko nuriya an ta najasa ma aka yani daga ake za a hada su da najasa an karbo daga abi huraira ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai alwala to ya face hancinsa a kana neman sace hanci a wajen alwala ai yukhrij ma fi anfi ya fita abin da yake hancin sa min al awsai na daga dauda ba da iskin shaki bayan sha ya shaka ruwa yana zafati idan haka din ya faru zuwa hancin nasa ya tsaftata wanda ya hoke wanda zai amfani da hoke to ya amfani da shi mara mara wannan hadisin abu mutum bayan da suka rawaito shi man da abu da buhari muslim sun zina sa'i da sun rawaito ya fi da hadisi wato shi abu dawuda a wanda duk zai kwalli zai sa kwalli a idansa to ya maranta ya sa kwallin mushi biyu ban mushi uku ko mushi biyar ko mushi bakwai wanda ya haka ya kyauta ya kyautata wanda ko bai haka ba ba a ce ya yi laifi ba shi yasa wato mustahabi ne kenan abu ne wanda yake mustahabi in ka yi kafin cinci lada amma in ba kai ba ba a ce ka yi samu zunubi ba to wannan والندم ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب والندم ما في فعله الثواب abin da yake mandubi shine abin da ka aikata za a ce za ka samu lada ka cancanta a baka lada amma dan baka aikata ba ba a ce za a yi ma azaba ba wala mai kun fitar ke yi ikabu to to wanda ya hoge zai amfani da hoge kalliwutar ya matiranta ko an shi ko faɗar a man fa'ala faɗar a hasana wanda aikata ya kyautata wa malla wanda ko biya ka mafala haraja ba laifi a kansa wa man akala wanda ya ci abinci abin da ya shiga tsakanin haƙoransa to ya tofo shi kai ya bar shi a haƙoran wa ma la ta bi lisanihi abin da shi ya san ya tauna da harshensa to ya haɗe shi sai ya haɗe shi wanda ya kata haka wato ya kyautata ya yi abu mai kyau ya cancanci ya samu lada wanda ko bai aikata ba to ba za a ce ya yi laifi ba ba laifi a kansa wanda ya je wajen tsuguno kalmiyarsa ta ce kokari ya ga kare kansa kan wani ya gan shi in ma ba abin da zai kare kansa da shi sai ko ya tara tudu na gairai in ya so juya masa baya to ya haka da ya tara kasar tuli yadda in zai zama ba wanda zai hange shi in kuma ya haka ya zamo wato juyawa wannan tarin na yashin baya domin shaidan yakan ce zai wasa da tsohon mutum yana yin wasa da tsohon mutum wanda ya aikata haka to ya kyautata wanda ko bai aikata haka ba to ba a ce ya yi laifi ba shi ya sa duk mustahabai ne ake faɗa jalan da ta tashi albabul hamisu filoro ko alhamdulillah على سيدنا محمد الفاتح وآتم لما سبقنا سر الحق بالحق